wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa ahsanal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar iyayena mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da sauran yan uwa masu kallon mu masu sauraron mu na kusa da na nesa duka muna musu irin wannan sallama karo na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau shine majalisin tafsirin mu na shida ko yau na shida ne amma azumi kuma yau azumi kwana na bakwai ne ko yau bakwai ga watan azumi 1447 daga wannan masallaci na masallacin al-ahfat da ke wata anguwa a cikin garin gombe anguwa mai suna nasarawo cikin garin gombe a wannan ƙasa ta najeriya ɗaya ƙirgen kuma 24 ne ga watan february 2026 a wannan majalisi na shida za mu shiga sabuwar sura ne ita ce surar da ake ce mata suratul hashiri wannan suratul hashiri suratul hashir ana ce mata suratu banin nazir kamar yadda muka faɗa jiya mun gama tattaunawa kan wannan ba ma bukatan mu sake maimaitawa idan ka ce mata suratu banin nazir wannan da ittifakin malamai wasu ma har suka ce ijma'i ne cewa sura ce yar madina da ijma'i suka ce sura ce yar madina wannan suran babban manufanta abu guda biyu ne manyan manufan abu guda biyu ne na ɗaya don a baka labarin yaƙi da aka yi da banun nazir da kuma cin nasara da annabi sallallahu da mumine suka yi da kuma taɓewar ɓatacce ko ma wani iri ne taɓaɓɓe zai zama suwa ne ne banun nazir za mu yi magana za mu faɗi suwane ne sai ku rike banun nazir suwane ne su me ya faru da su aka yaƙe su amma kafin mu wuce nan gurin musulunci ba addinin yaƙi ba ne musulunci ba addinin tsokana ba ne musulunci ba ya yi sannan musulunci ba ya so a shige shi ta hanyar yaƙi ba ya so shi musulunci ya fi so a shige shi ta hanyar a maka wa'azi a maka nasiha to me yasa ake ganin annabi yayi yaƙuƙuka to duk yaƙuƙukan da annabi yayi naci ne na musulmai na sai an isar maka da saƙon Allah ku rike karatun nan da kyau wannan wasu suna ɗaukar shi ai musulmai masu yaƙi ne a'a su musulmai masu naci sai ka bar hanyar bata ka dawo hanyar shari'a amma da baki za a yi ta naci a yi ta naci a yi ta maka zaman sulhu a kira ka a ce to menene kai kake da matsala abu kaza ne to mu zauna mana kar ka yi kaza kar a yi kaza mu zauna da ku lafiya har ku fahimci addinin mu a cikin wannan ana zaman a tura wannan su je su ƙara fada wannan yawan nacin tura wa'azi din kamar yadda malaman mu suke yi wannan yawan nacin to wasu sai su ce za mu dau mataki akan malaman da in sun zo sahabban na za mu ɗau mataki a kansu to nan kuma annabi ba zai yadda a ce za a ɗau mataki a kansa ba sai ya ce bari ya je kare kansa duk yakin da annabi ya yi babu yakin da haka kawai yana zaune ne ya ce mu je mu yaƙi mutane ku riƙe wannan da kyau sai an shirya masa in ya ji labari za a yaƙe shi sai ya ce ba za kuma mu zauna ba mu tashi mu je ko kuma a fito za a yaƙe shi ya ce ba za mu zauna ba mu yi ko a shirya wani munafurci ya ce dama ashe munafukai ne abinda suke shirya mana kenan to mu je mu dau mataki a kansu amma babu inda aka ce annabi yana kwance haka kawai mutane dan basu kare musulunci ba annabi ya ce mu je mu yaƙe su ba haka addinin mu yake ba sai dai a je a musu wa'azi in an musu wa'azi na abin da aka ji na munafurci da suka shirya sun ƙi karba to nan kuma sai a yaƙe su wannan shi ne abin da ke faruwa in ka ɗauka duk yakukan da ake da annabi zan ba ku misali yakin badar yakin badar da aka yi me sababinsa annabi sallallahu an kore shi a makka da aka kore shi sai aka kwace duk dukiyar musulmai aka batta a makka suwa suka kwace wanda ba musulmai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin madina wata ran sai ya samu labari barayin nan quraishawa da suka kwace dukiyar musulmai su ma sun je sun yi kasuwanci mai yawa sun yi babban kasuwanci sun ci riba kuma ta gaban mu za a zo da dukiyar a wuce kai ma wakaci ne in kai ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tunani annabi ce to an kwace mana dukiya sun raba mu da ƴan uwanmu wasu an raba su da matansu mutum yana kallo matarsa an rike ta a makka an raba ka da gidanka gidan an kwace dukiyarmu tana can to tun da yanzu mu ma ga dukiyarsu za ta wuce mu kwace don allah annabi ya yi sahabbai sun yi daidai ba ku ba da amsa ba sun yi daidai kai a kwace dukiyarka ka ganta kuma mashin ɗinka aka sata sai aka zo bakin masalaci aka ajiye gaki a hannu kai a ina kake ya za ka yi sai ka ɗauki ka sa sai ka juya annabi suka ce mu tare mu mu karbi dukiyarmu kuma ko sun kwace dukiyar da aka wuce a badar din nan wallahi ba su kwaci daya bisa goma na abin da aka kwace musu a bakka ba wannan shine sababin yakin badar yakin uhud bayan an yi na badar da suka ga za a kwaci dukiya suka kira runduna dan a kashe su annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ba da nasara musulmai suka ci nasara to sai aka dawo yakin uhud sai mai kafiran makka kuma suka sake shiri suka ce wallahi mun dau fansa nan annabi ne so a yaki shiryo masa aka yi to haka in ka dauki dukkan yakukukan nan shiryawa annabi yake yanzu tabuka duk da ba a yakin ba ha'inci ne aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce mu tashi mu ci haka gazwatu hunain haka duk abin na shiga makka din nan zaka samu gazwatu hunain an hana annabi shiga makka an hana kaza an ce za an shiryo masa ya tura sai na usman aka yi kaza aka yi annabi ce a'a mu tashi a buga a nan din ma za a bugan annabi baya so a yi to haka wannan banu nadir za ku ji me ya faru banu nadir yahudawa ne za ku ji me ya faru sannan wannan suran za ta ba mu wasu sunaken allah masu kyau فله الاسماء الحسنى هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن zamu ga yadda aka fito mana da sunaken Allah akai mana bayanin su suran ta an bude ta ne da al-hashr din menene hashr suratul hashr shine yanzu misali masallacin nan gaba ɗayan mu kar a bar ko guda ɗaya a tattara mu a kora mu mu koma waje guda mu zauna dukan mu a waje guda an yi mana hashru dukkan gungunmu an kora mu lokaci guda an tare mu a waje guda shi yasa ta farfajin kiyama ake ce mata al-mahshar gunda kowa zai faru zai taru to wannan banu dadir din an kira suran hashar saboda an tattara su an kora su sham wasu kuma sun tsaya a kai ba to ina so yanzu ku ji tarihin sannan a suran zamu ga inda aka yabi al-muhajiruna wal ansar inda aka yabi yan makka da yan madina za ga kuma a cikin suran inda aka aka tona wa munafukai asiri da kuma inda munafukai suka hada kai da yahudawa ba su ci nasara ba Allah ya ruguza su za a nuna mana girman alkur'ani a cikin suran nan za mu ga girman qur'ani suran an cika ta ne da da sunaken Allah karshen sura ne an cika ta da bayanin sunaken Allah kyawawa kowanne guda ɗaya ka dauka kai addu'a da shi a irin bukatuwanka Allah zai biya maka to yanzu za mu zo gaba ta farko gaba ta farko gaba ta farko wannan banun nazir ɗin da aka kora su suka bar madina wai me yasa ne ka me yasa suna gari ɗaya kuma annabi daga makka ya zo yayo hijira ya zo madina ya haɗu da waɗanda suka musulunta a madina ya samu yahuda wannan a cikin madina to me yasa aka kore su wani zai tambaya ce wannan wani irin addini ne ka zo ka samu mutum a garinka a garinsa kuma ka kore shi to dama nan su farko kusan ba garinsu ba ne dama madina ba garinsu ba ne zama ne ya kawo su sun samu asalin ansarawa 'yan madina su ne 'yan garin to bai hude kuma yana da kutun gwila yana da makirci yana da abubuwa da yawa tun annabi musa mun yi ta karanta makirce-makircensu ba su bari duniya ta zauna lafiya ba to a madina ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ba su zauna da shi ba su yadda sun zauna da annabi lafiya ba sun yi ha'inci annabi da yawa me ya faru menene ya faru a cikin wannan garin tsaye banun nazir kabila ce ta yahudu na daga yahudawan madina wajen zamansu a cikin madina suna kudancin madina suna kudancin madina suka koma gefen gari suka yi gidajensu gidajensu sun masa katanga a anguwarsu kenan anguwarsu sun katange ta duk ina so ku rike duk za su fito cikin aya wannan karatun husun suna da katanga suna da ganuwa sannan ba jikin ganuwar kuma bayan an gine suka yi dogon gini wanda ko yaƙi za a yi ba za a iya tsallakawa ba ka saboda ba su da gaskiya sannan sai suka kewaye ta da dibinai da kuma shuke-shuke duk wannan zai fito a cikin ayoyin da za mu fassara da annabi ya zo da annabi ya zo cikin garin madina ba su karbi musulunci ba sai annabi sallallahu ya ce a zauna a yi wasu alƙaura na zaman lafiya kun ga musulunci kenan aka zo aka yi alƙawuran zaman lafiya ba za ku taɓa dukiyarmu ba ba za mu taɓa dukiyarku ba ba za ku yaudare mu ba ba za mu yaudare ku ba ba za ku ha'ince mu ba ba za mu ha'ince ku ba idan aka taɓa ku a matsayinku na wanda muke zama tare wannan fa shine har kiristoci da ake tare da su wannan haka musulunci yake tsara zama da su a matsayinku na yahudawa ba ma kiristoci ba idan wani ya zo ya zalunce ku da mu musulmai da ku za mu haɗa kai mu je sai mun ƙwato muku haƙƙinku idan da ɗanku zai je ya yi wani abu na ɓarna a ce sai ya biya kuɗi miliyan ɗari misali mu musulmai mun yadda ku yi mitin ku faɗi nawa ne kasonmu za mu ba da kaso ku ba ku ba da kasonku don mu je mu fanso ɗan uwanku da bai kyauta ba duk aka yi wannan yarjejeniyar aka zauna akan haka aka yi rubutu suka ɗau alkawari sun amince haka za a yi kun ji wannan alkawarin an yi ana zaune yanzu da yahudawan banu nazir lafiya a cikin garin madina to ba yahude ba yahude ba shi da alkawari to ana gama haka suka ga strategic na musulunci musulunci yana da tsari shi so yake a zauna lafiya su kuma ba sa so a yi mai ba sa so a zauna lafiya ya suka ce waiwaye shugaban musulman nan ne kan da ya kawo mana aka yi ta micin ɗin nan don a samu haɗin kai ɗin nan waiwaye shi aka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya suka ce kai bari mu je mu yi mitin ya suka je suka yi mitin a mitin ɗinsu sai suka yi hukuncin cewa duk sanda suka samu dama na annabi zai zo cikinsu a yi wani mitin ko a yi wani tattaunawa da ya shafi al'umma to kawai a jashi karkashin wata bishiya mitin din a ce a karkashin bishiya za a yi da daddare kuma da daddare kafin a je kafin a zo mitin din da daddare wani ya hau ya kwana akan bishiya in ya kwana bishiya mai duhu kuma ba wanda zai zai ganshi in ya kwana kan bishiyan a dauki dutse kato dutsen markade kun san dutsen markade karami ne aiko to a dauki dutsen markade katoto kamar irin slab da ake dorawa a kan gada din nan ko slab na shadda don allah wannan slab na shadda in ya faɗo kan mutum goma ya sunansu ba mutane ba a ranar kam gawawwaki ko to sai aka samu irin wannan dutsen sai aka ce to gagun da za mu zaunar da annabi mu sa masa kafin mu girmama shi daga an fara mitin ku kuma sauran ku tafi gefe da annabi ku ce ai kai babba ne ba za mu zauna kusa da kai ba sai a tafi gefe daga an fara mitin minti biyu kai na sama sai ka sako dutsen bab sai ya kashe annabi yahudu suka je suka yi wannan mitin din abinda za a yi kenan za a kashe annabi duk sanda aka zaba mitin yanzu me suke jira suna jira mitin ya taso ko to ana cikin haka akwai wani sahabi ana ce masa amru ibn umayya abdamri amru ibn umayyah ad-damri amr ibn umayyah ad-damri wannan sahabin sai aka samu kuskure sai aka samu kuskure ya shiga ko ya kashe wasu ƴan makka mutum biyu akan kuskure dadin ba musulmai bane fa kuga kuga adalcin musulunci an kafshe wasu waɗanda ba musulmai ba 'yan makka guda biyu ba san hawa ba san sauka ba wani abu ya sa aka ce su sai annabi ya ce to aiko mu addininmu na adalci ne ƙur'aninmu ya faɗa ko kisan kuskure kai sai ka biya shi kuma wancan da gangan yayi duk da cewa bai zaci ya zaci waɗanda suka cancanci a kace su ne sai annabi ya ce za mu je mu biya ne mu biya diya za mu je mu biya to tun da za a biya aikun tuna alkawarin da na gaya muku an yi idan ba yahude ya yi wani abu na laifi kuma da kuskure to ko ba yahuda ne musulmi sun yadda za su ba da kuɗi a haɗa kuɗi a fanso shi to nan gurin annabi sai ce to za mu je mu yi mucin da ku akan ɗan uwanmu da ya kashe wasu da akan kuskure ku faɗi nawa za ku bayar na kaso mu ma mu faɗa a tattara a je a biya wa'incan mutanen a ba su haƙuri shikenan yanzu sun samu dama sun samu dama da za su yi me da za su yi me da za su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam yahudin kenan to Allah sai ya gaya wa annabi annabi sai da ya zo wajen mitin sai Allah ya sanar da annabi sai ya ce karka yadda ka zauna a waje kaza yahuda wannan sun shirya abu kaza za su maka abu kaza za su maka abu kaza yana isowa gurin mitin din ma sai ya ga wasu sun yi gefe wasu sun yi gefe a je a yi kuskus a yi kuskus a cikinsu kuma tun kafin a yi wannan abin akwai wani mai hankalin cikinsu ya ce wallahi mu yi alkawari tsakani da Allah bayan Allah nan ba su yaudare mu ba mu mu zo mu yaudare su hadda kisa shi ya sa kar ku yadda ku yadda da su ko gwamnati kake yin akwai yahudawa ba yahudawa na abin nan ba wanda a ɗabi'a su ta yahudawa ne wala kai shugaba kar ka yadda ka yadda da su sun kakkashe mana mutane da yawa shirin yahudu ne daga kasar waje aka kashe mana sandauna shirin yahudu ne daga kasar waje aka kashe mana tafawa balewa shirin yahudu ne daga kasar waje aka kashe mana wasu manya-manyan shugabanni a wannan kasar wasu ma suna zargi suna cewa har irin su umaru musa yar aduwa wani shiri ne na yahudanci aka shirya don ya mutu akan mulki wasu haka suke shiryawa da wasu manyan shugabannin wasu kasashe a cikin shugabannin wasu kasashe akwai shugaba na misra anwar sadat yana tsaye aka shiryo daga waje aka ce wani ya zo ya bindige shi haka aka bindige shi akwai wasu shugabanni na saudi arabia wanda na ziyarci ɗaya daga gidan wanda aka kashe a taif duka irin shirin ne to saboda haka da annabi allah ya sanar da shi allah ya sanar da annabi bayan fa annabi har ya je gurin ya zauna a wata katanga ta gidajen sai yana zama sai Allah ce tashi tashi tashi tashi annabi kawai sai tashi sai ya yi tafiyarsa yana tafiya ko sahabbai bai cewa komai ba can daga baya sahabbai sun ga annabi ya tashi kai na za zauna a gurin wannan sai tashi ya bi annabi sai da aka je duk aka samu annabi aka ce ya manzan Allah an zo za a yi kaza me ya zaunar da kai sai ya ce Allah ne ya ce min wayannan bayan Allah sun shirya za su kashe ni ne kashe ne za su yi amma ubangiji ya umarce ni ku rike wannan kalmar ubangiji ya umarce ni duk abin da annabi ke sai da izini za mu sami shi a aya ubangiji ya umarce ni akan na yaƙe su a garin nan mu kore su su bar garin to wannan koren ba yaƙi ba ne shi ne ake cewa al'ijila al'ijila kuna gari guda ku yi abu mara kyau sai a ce na ba ku kwana goma tun da ku ba masu alkawari ba ne ku tattara naku ya naku ku bar garin da dawakanku da komai amma ban da makami duk dama makamai da kuka ajiye idan a kare a kare mu ne daga abin da zai cutar da garin to yanzu makaman tun da kun shirya su ne don ku yaƙi yan cikin garin su ku bar su a garin kuma kuna fita muna kallon ku ku tattara kayan ku bar garin nan an ce su tattara su bar garin sai munafukai abdullahi ibn ubay ibn salul sai ya ji labari sai je samu shugabannin munafukai ce wallahi kar ku fita annabi kuma dama ya ba su kwana goma ya ce wallahi kar ku fita idan ya ga dama ya yaƙe ku mu za mu taya ku ba zai ci nasara a kanku ba kun ga sun san ai munafukan nan sun san suna tare da annabi ko tunda munafiki kan zai zo gurin annabi ai qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una shikenan yahudawa sai suka biye waɗannan munafikan suka ce wallahi ba za mu fitan ba shi waye da zai kore mu a garin wallahi ba za mu fita ba to dai yanzu mun gane halin yahudawa sune akwai warware alƙawari akwai shirin kashe annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine shugaba akwai nuna adawarsu a fili balo-balo a wa'in abubuwan da suka shirya cikin wasu sababin da ya sa aka kore su su ne da bala'in hassada bayan annabi ya ci nasara a yakin badar sai suna ta hassada musulmai dukiya sun samu dukiya sun yi kaza na biyu sun ga daular musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karfi karfin nan da ya fa dukiyarsa ya karbo fa sai suka ce to in ku suka kara karfi suka kara karfi za su mulke mu wannan ko duk abin da yake faruwa kenan har a kasan nan na uku haɗin kai da yahudawan suka yi da mushrikai da munafukai dan sun ga kamar su ma suna da karfi sai suka za su iya cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalili kuma su ma to ya wannan abin ya faru korarsu da aka yi aka yi ya faru na ɗaya matakai ne kusan guda biyar matakai ne guda biyar aka bi na ɗaya annabi sallallahu ya tura musu muhammad ibn maslama annabi ya aika muhammad bin maslama ya ce a gaya muku ku yahudu na ba ku kwana goma ku bar garin nan ku bar garin madina ya sunan mutumin sahabin allah ya kara masa yadda muhammad ibnu maslama muhammadu ibnu maslama shi aka tura mai sunan annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi ibnu maslama aka ce ka je ka ce musu su bar garin madina wannan shine na biyu na daya na biyu bayan sako ya isa musu munafukai su abdullah bin ubay ibn salul su kuma suka zo suka ziga su cewa kada ku fita alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru shine wannan aya din dake cikin suratul ashr aya ta 11 zamu same ta wai baka ganin waɗannan munafukan suna gaya wa ƴan uwansu kafirai in kun fita in ce sai an kore ku mu ma duk a kore mu tare in za su yaƙe ku za mu yaƙe ku ba za mu bi su har abada ba za mu samu ayar wannan shine mataki na biyu tunda an ce su fita sun shirya za su fita munafukai suka hana su na uku ba su fitan ba har bayan kwana shida kuma kwana nawa aka ba su goma ko ko kuna da karatu har bayan kwana shida ba su fita ba to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mu kewaye kanguwar su gaba daya ba na ce muku suna da katanga da dabine da kaza ba sai annabi ya sa duk aka je aka kewaye garin mun ji mataki na uku na hudu a kwana na bakwai kenan sai annabi sarsa miki cewa dubinan nan da suka shuka Allah da izinin Allah Allah ne ya umarce su yace su sare dukkan dubinan in aka sare dubinanka da abincinka gobe ina zaka ci abinci babu ko to jibi dole ka fita in ka fita ka shigo gari kuma za a za a yaƙe ka to dole ka san inda zaka kama to na hudu shine sai aka yanke dabinansu shine wanda Allah yake fadawa ma qatatum min linatin aw taraktumuha babu wata bishiya da kuka yanke aw taraktumuha bishiyan dabino ba wata bishiyan dabino da kuka sare aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ko kuma wata ma ba ku sare ta ba kuka batta tana tsaye a haka fa bi idnillah wallahi Allah ne ya aiko annabi ya ce ai hakan sannan ku ku kai kisa ne ce muku musulmai musuluncin mu mu ba ma aikata abu sai da umarni yi ko bari wannan shine mataki na hudu ko mataki na biyar mataki na biyar da suka ga wuta ta yi wuta sai suka je mataki na biyar suka ce sun yi saranda annabi don Allah a zo a yi sulhu to wani sulhu za a yi bayan kun ci amana sai annabi ce to babu damuwa ku zo a yi sulhu din sai annabi ya ce sulhun yadda zai yi sulhun da za a yi shi ne ku tattara ku fita ku bar madina kamar yadda na aika muku sako na ɗaya kun je matakai guda uku shi ma aka musu ku bar madina na biyu duk raƙumanku abin da za su iya ɗauka kamar yanzu mu ce motocinku abin da za su iya ɗauka su ɗauka duk abin da ba zai ɗauko ba na musulmai ne ku bar shi a gurin na uku dukkan abin da ke makami ne dama mun yi ne da in za a yaƙe mu kada kanmu amma yanzu da shi kuka shirya yaƙin mu ba za a ɗauke shi ba ku bar shi a wajen to daga nan sai suka fita a kwana ko na bakwai ɗin ko na takwas ba su dai cika kwana na goma ba suka fita zuwa khaibar wasu kuma suka tafi zuwa sham garin sham wannan shine ma'anar li'awwalil hashir din za mu same shi a cikin karatu ne awwalil hashri wannan dogon bayanin da nake in mun zo fasara ayoyin ba za mu tsaya ba don mun gama bayanin ai in dai ka rike bayanin nan da muke to muna fassara ayoyin kuma komai yana fito baka wannan shine li awwalil hashri me ake nufi da awwalil hashri shine a tarihi na farko aka samu wasu mutane gungu na yahudawa da kakkaf din su har da jikokin su su aka tattare su daga garin da suke aka kora suka koba wani waje guda daya an ce wasu sun bar dan burbudin jikokin su yan kadan malamai suka ce awwalul ikraj lil yahudi min jaziratil arab abinda ake nufi awwalul hashri shine farkon fitar da yahudu a jaziratul arab dama Allah ya umarci annabi a fitar da su wasu malamai kace abinda ake nufi awwalul hashri shine farkon gurin da aka kori yahuda suka taru a guri guda wanda da ba sa gurin wasu malamai suka ce li awwalul hashri abinda ake nufi da shi ana nufin kamar Allah yana nuna mana yadda ko ga an yi haka dinnan an kora mutane sun tafi waje guda to haka fa za a yi muku ranar tashin alkiyama duk duniya sai an haɗu a guri kaza wannan shine fassara guda uku na li awwal al-hashr bari sake maimaita fassarorin li awwal al-hashr aka ce ana nufin koran fitar da yahudawa daga yankin larabawa wasu ka ce awwal al-hashr shine korasun da suka haɗu a garin sham waje guda wasu ka ce li awwal al-hashr ana maganan cewa tashin alkiyama in ta zo haka za a yi ma'anar aya ma zanantum ay yakhruju ai ku musulmai saboda karfin yahudawa ba ku tsammaci ma za a iya fitar da su ba to tambaya a nan gurin me yasa ba a yaƙe su ba ina tambayin ku masu rubutu me yasa ba a yaƙi yahudu ba ba a yaƙe su ba kawai aka ce su fita shi yasa Allah har ya ce walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'azzabahum fid dunya ba don Allah ya sa koransu shi ne zaman lafiya a gare su ba da Allah ya azabtar da su a duniya ta hanyar da za a da sun kifitan kenan da za a yaƙe su ta hanyar kisa da kama 'yan uwansu sai Allah ya saka musu su bar garin bambanci maimakon misanya na kisa misanya na a yaƙe su to wannan shine dalili tunda za su bar garin ba za a yaƙe su ba domin na gaya muku a farko musulunci fa ba bukatansa shine yaƙi ba wannan akwai rahama da adalci domin su ba kafirai ba ne suna da addininsu na sama duk da cewa addinin an soke shi amma annabi sai ya musu musulunci ya musu rahama ya musu adalci ya ce kawai fita za su yi fa'idodi da za mu samu a duk bayanan nan da na yi fa'idodi da za mu samu a dukkan bayanan nan da na yi fa'ida ta farko fa'ida ta farko shi ne halaccin ɗaukan fansa da punishment ga wanda ya warware alkawari duk wanda ya alkawari a dau mataki a kansa wannan alkawarin yan uwa da nace muku alkawari ya kunshi kowanne alkawari na aure zaki aure kin samu wanda zaku aura kika ce ba za a yi ba kuna da alkawari akwai sharuda shi ma yace yana da sharuda a zo a rubuta sharuda din nan mun san kun zama ma haka yanzu ba a haka ko neman aure yanzu ake yi ba a bincike wannan binciken kuma wallahi umarnin Allah ne kuma wallahi in ba a yi shi ba wallahi sai an shiga nadama Allah ka yafe mana gaba daya amma ana samun kuskure babu magana wallahi ni ina musu zaton alheri ha ni ma ina masa zaton alheri a'a annabi cewa ke idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu duk addinin mutum karka aurar masa da yarka sai ka binciki ya cika sharadi na biyu dabi'unsa na gari masu kyau ne duk iya ɗabi'unsa na gari yana da kirki yana da saraka in bai da addini karkawar masa sharuɗai biyu ne da addini da ɗabi'a na gari to ita ma matar da addini da ɗabi'a na gari don tana da haddan ƙur'ani tana da kaza ta iya fassara ta iya waye ya ɗabi'unta tana da haƙuri tana da juriya tana da kirki za ta tallafa wa miji in yan shiga matsala sirrinsa ba zai ke fita waje ba a shi ma mijin yana da ilimi yana da kaza amma yana da juriya sirrinki ba zai fitar miki waje ba zai mutunta ƴan uwanki zai mutunta kaza to duk wannan an yi ɗan gamsin za a yi aure to tunda za a yi aure kuma ina da wasu sharuɗa ke mata ki ce to dama fa ban gama makaranta ba dama yanzu in muna maganar sharuɗa galibi a ƙasar nan ai maganar makaranta ne ko astaghfirullah in ce tsinanniyar makaranta da take hana zaman aure za ta shiga wata ma ba ta shiga makarantar ba ba yanzu abubuwan da muka samu wallahi akwai yarinyar da ta fito da certificate ɗinta ta ce idan za a yaga waɗannan certificate ɗin masters ne da ita in za a yaga certificate na a bata miji ya fi mata alheri ta ce ta yi nadama a lokacin da ta samu miji ta fifita satifiket akan miji yanzu satifiket din ya bai haifar mata da komai ba ba ta samu aiki ba ba ta samu kaza ba sai da aka shawari da nake bawa iyaye hadisi nan da annabi ce idan na kirki ya zo kuka yadda da addininsa da dabi'ansa ku auren masa maganan makaranta ko wani abu roƙonsa za ku yi kada ya zama shi wani sharadi matukar ya muku wane muna so za ta yi makaranta wannan makarantar ba don maslahan kuwa ba nan tasa ne za ta masa amfani duk da cewa ni ina yawan fada ina cewa wace tsiyama aikin mace ta yi wa miji na'am eh wani tsiya aikin mace ta yi wa namiji ku tara mazajen da matansu guda ɗari suke aiki wallahi in ka ji mutanen da za su yaba su ce aini kan aikin nan ani ake yi wa wallahi ba zai fi goma bisa ɗari ba amma casa'in bisa ɗari wallahi ba su san inda kudin ma yake zuwa ba kuma wata matar ka nemi ma mai ta yi wa kanta ma da kudin duk mana ganin irin kesin sun ne cewa labarin ni ban san ma mai take ba kawai abu ɗaya da na san in ma zan fahimci wani abu na aikinta na gwamnati abu ɗaya kawai da na sani shine asusuba za ta tafi wata ranni nake dafa indomi yace in na san akwai wani abu to akwai wannan wani lokaci aiki yayi wa office ina ji ina gani na tafi restaurant yace ana samun break kuma dan zaman da zan yi da ita ce za ta yi tafiya kisa wata mata ta ce appointment din banza mai zan yi da shi mai na rasa a gidan mijina ba abun da baya min komai yana min me zan yi aikin gwamnati yanzu a iyalai na akwai wacce in zan tsokane ta ma sun ce mata zan kawo miki appointment na aikin gwamnati me za ta yi da shi dama me za ka yi da aikin gwamnati ka samu kudin ba toshe bukatunka ba to ana yi maka sai me ai ministry ne guda biyu cikin gida da ta waje ke mace cikin gida ne naki ba wai ina condemning ɗinsa ɗari bisa ɗari ba waɗanda za su yi su taimaki mazajensu su riƙe mutuncinsu su riƙe ƙa'idodin karantarwa su zama na kuma sun toshe mana wasu abubuwa na wanda in ba da su ba ba za a yi ba misali yanzu likitancin da ya shafi mata banda ma likitanci akwai abubuwan da ya shafi mata har injiniyari ɗin nan muna buƙata matan su je su yi ya zama da gyaran wuta a cikin gida gyaran abin da ya shafi banɗakin mata a ce mace ce za ta zo da kayan aikin da ta ce ni injiniya ce zan shiga da duba silin ɗinki zan yi kaza wa me za a damu misali irin wa'annan amma a yi shi ke da za ki je ki aikin gwamnati da za ki yi karatun don gwamnati da tsafta da ƙa'ida da tsari da manufa kuma matan da na san salarinta ya ninninka namijinta tana gina gida na miliyoyi wala mijin mijin fa dan salarinsa ni na san salarinsa ba yawa bane yace min wallahi naira 500 in an yi in an samu matsala ni kudin ce fa ni sai ta min lissafi na biya sai gashi tana gina gida ya saya mata rabin trailer na siminti shi ya bada gudunmuwansa rabin trailer na siminti wallahi na rantsin guda Allah na san shi kuma na ta yanin ninka kuma bata baya bata yadda kuma kai rashin sa'a ka samu mai wannan aikin ka san dai irin abincin da za ta ci dole ka shirya cefanen da za ka mata yawwa kunji to saboda haka wannan yana nuna mana ya halatta yau na taba ku da yawa wallahi gaskiya na gaya muku in kina zo da mijinki lafiya karba ki sha wahalan wai na nemi aiki sai na nemi kaza ke da ke da bawa a gidanki kina kina da bawa yana miki bauta ke ki koma cikin bauta din da kanki kin mai da kanki bauta ku yi haƙuri in kun jawo shi wannan bayanan da muka yi nuna mana ha'inci da cin amana sababi ne da za su sa ku mutum ya halaka Allah ka tsare mu sannan wannan abin da muka yi nuna mana nasarar Allah tana zuwa ta inda ba a tsammani so wa'annan dai su ne a taƙaice a takaice abin da ya faru to shikenan to yanzu an kore su sun tafi annabi sallallahu alaihi ya sa sahabbai duka dan cikin sharrin waɗannan yahudawa mutanen banza kenan tunda sun san an kore su za su tafi yanzu duk dukiyar da suka dauka suka dora akan raƙumi sai su je gidan sai su duba sai su ga ga firji ba za su dauka ba sai su dauko abin nan guduma sai su fasa su ce shege tv shege firji suka yi ta fasawa suka ce in ma mun tafi musulmi ne za su yi amfani da shi sai da suka faffasa kayan cikin gidan suka rurrusa dakuna ta ciki amma ta waje ba za a gane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayan sun tafi annabi ya ce wajen ma don mu rusa me za mu yi da gidan kazanta suka rurrusa kayan ciki din fanka in ba za su iya daukanta ba sai a kama a lankwasa ta a karya ta yadda ba za a yi amfani da ita ba sau sauran abubuwan da ba suka bata ba su bata ba sai annabi ya ce to duk a tattaro abubuwa masu amfani da aka tara sai Allah ya aiko daga sama ya ce to wannan ba yaƙi kuka yi ba dama in an yaƙi ganima ya ake rabata ganima nawa ake rabata biyar ko za a raba ganima kashi biyar a dauki daya a ba annabi sallallahu alaihi ya duba wanda zai ba sauran kuma a raba wa mayaka to amma shi kuma gunda ba a yi yaki ba in aka samu kudi aka samu dukiya to ta gaba ɗaya manzon Allah ake kawo shi ko manzon Allah zai ba wa ƴan ku zai dauka za ta zama tana hannunsa zai duba ƴan uwansa na jini marasa ƙarfi na yi wannan maganar a tafsirin maza na ce duk mutumin da Allah ya bashi rufin asiri na kudi na dukiya ‘yan uwansa na jini suna kuka Allah wadane da shi to ku duba fa annabi aka ce ‘yan uwanka na jini kana shugaban ƙasa a ce ɗan uwanka yana hawa mashin tsinannan shugaban ƙasa ke ɗan uwanka yana hawa mashin babur to in Allah ya baka ‘yan uwanka su fara samu sai Allah ya ce to da ‘yan uwanka sannan kuma matafiya miskinai fakirai haka za a raba Allah subhanahu wataala ce wannan an yi ne dan kan dukiya ta zama cikin masu kudi kawai suke yawo saboda wanda suka rako ka aka yi wannan aikin akwai masu kudi to duk masu kudin cikin su karka basu wanda suka cika sharuɗan nan ne za a bawa annabi sai wannan aiki ne sai zama galibin wanda ya bawa ma a al-muhajirun ya bawa mutanen makka da suka yi hijira tunda su ne ba su da kudi yan madina kan suna cikin garin suna da kudi to alaramma yanzu za mu shiga ayoyi mu ga me ya faru a wayannan ayoyin za ku ga za mu yi gudu za mu yi gudu saboda mun gama tafsiri za mu yi gudu na'am alaramma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار نعم أنا رمى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض wanda suke sama da wanda suke ƙasa sabbaha lillahi suna yin tasbihi ga Allah suna tsarkake shi suna abin nan kawar masa da dukkan wasu aibubbuka Allah subhanahu wataala tsarkakakke ne wa huwal azizul hakim Allah shine mabuwayi mai hikima kamar yadda Allah ya faɗa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu man fihinna duk samma bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke cikin su suna tasbihi ga Allah suna tsarkake shi kamar yadda Allah ya faɗa alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wattairu safatin wai baka gani ne cewa abin da ke sama da ƙasa duk suna tasbihi ga Allah har da tsuntsaye in ka gansu sun jero suna daga fukafukinsu tasbihi suke kullum kad alima salatuhu wa tasbihahu ubangiji duk wayannan abin da suke kowa Allah ya san irin tasbihin da yake har wannan kyamara wallahi tana tasbihi ga Allah wallahu alimun bima yafalun tusabbihu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi a cikin suratul jumaa ita ma haka tazo wa huwal azizul hakim Allah shi ne mabuwayi alladhi la yamtani'u alaihi shay'un ba wani abu da zai gagari Allah ba wani abu da in Allah ya nufi abu zai hana shi babu wala yughlibuhu shay Allah ba abin ba wanda zai iya cin nasara a kansa alhakimu Allah shine mai hikima alladhi yad'u kulli shay'in fi mawdi'ihi sahih alla'iq bihi Allah shine mai hikima duk abin da yasa zaka ga guri ne na daidai to mun gaba da ayan farko huwa alladhi akhraja alladhina kafaru wannan al-azizul hakim din Allah nan dai da kuke masa tasbihi huwa alladhi akhraja alladhina kafaru shine wanda ya fitar da kafirai min ahlil kitabi na daga yahudu da nasara amma nan yahudu ake magana min diyarihim shi ya fidda su daga gidajensu kun san dalili mun yi magana mun faɗi dalilin a baya ko wa zai ga mana dalilan da yasa Allah ya fitar da su na daya me dalilin eh sun warware alkawari sun karya alkawari sun yi nufin kashe annabi sallallahu alaihi wasallam da mun fare su a baya duk mun fare su a baya to min diyarihim li awwalil hashri a karo na farko da aka kore su suka je suka taru a waje guda ma tsanantum ku mu'minai ba ku ma tsammanin ay yakhruju za ku iya fitar da su ba ku tsammanin za su fita saboda karfin su wa zannu su kuma suna tsammanin annahum mani'atuhum husunuhum katangin nan da suka yi katanga karatu yana fitowa katangan nan da suka yi suka kewaye gidajensu wannan garu din wannan ganuwa din suna tsammanin mani'atuhum za ta hana min Allahi na daga azabar Allah fa atahumullahu min haythu lam yatasubu ubangiji sai turo azabarsa ta inda ba ta tsammani ta yaya aka kewaye su da kansu suka fita wa ƙazafa Allah ya jefa fi qulubihim roba tsoro a zukatansu yukhribuna buyutahum bi aidihim da hannunsu suke bata gidajensu suke wargaza gidajensu karatun mun yi shi ko ba mun yi shi ba mun faɗi dalili ko me dalilin yasa suke bata gidansu ta ciki saboda kar a amfana to bi aidihim da hannunsu to wa aidil mu'minina da kuma hannun mu'minai wanne ne hannun mu'minai su ma mu'minai suke ta rusawa ta baya me za su yi da shi fa'atabiru ya ulil absar ya ku masu hankali wallahi ku tsaya ku dau darasi a wannan karatun da muka yi ku dau darasi karka zama mace amana karka zama maha'inci karka zama mayaudari fa'atabiru ya ulil absar wa qadaw fi qulubihim ruba Allah ya saka tsoro a zukatansu ya zo daga hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda manzon Allah yake cewa nusirtu bir ru'bi masirata shahari ni wani cin nasara da aka bani ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafiyan da ta kai wata in je wajen abokanan gabana ana bani cin nasara kafin na je ma duk sun tsorata balle kwana goma suka ba kwana goma bane wa qadaw fi qulubihim ar-ru'b to annabi idan zai je yaƙi mutanen da suka yi shirin su yaƙe shi wata guda suka san kafin wata zai zo a wata guda ba za su yi bacci ba suna cikin tsoro saboda girma na annabi sallallahu alaihi wajen Allah yuqribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina ana karanta shi yuqribuna ko kuma yukharribuna a wata riwaya a wata qira'a yuqribuna ko yukharribuna fa atabiru ya ulil absar sai Allah ce walaula an kataba Allahu alaihimul jalaa ba dan Allah subhanahu wataala ba dama ya rubuta cewa su fita su bar garin la'adabahum fid dunya to wallahi da sun samu azaba a duniya da an yaƙe su bayan dukiya da sun rasa rayuka ma sannan walhum fil akhirati azabun nar a ran lahira kuma suna da azaba ta wuta duk wannan karatun ya fito ai mun gama yin bayanin sa a farko me yasa haka me yasa Allah zai tabar da su a duniya sannan a lahira su samu azabar wuta zalika yadda abin yake bi annahum yadda al'amarin su yake shaqullah wa rasulahu sun ci mutuncin Allah da manzansa ta bangaren warware alkawari sun saba wa Allah sun saba wa manzo wa man yushaqillah wallahi duk wanda yake saba wa Allah da manzo ya zama baka bin Allah umarnin Allah baka bi a ce dogon hijabi ne har ƙasa shari'a ta ce a yi ki ce wannan takuran a ce niƙabi ki ce ai ba wajibi ba ne ya mun yadda ba wajibi ba ne nima ba na cewa niƙabi wajibi ne amma kuma rashin sa shi zai iya zama haram yawa ya zama wajibi ko zama zuwa ya zama kenan duk da cewa fatawoyin manyan malamanmu shine niƙabi rufe fuska wajibi ne dalili ku shine Aisha Allah ƙara mata da tana sa niƙabi aka ba ta izini a aikin haji in cikin mata ne zalla to ki daga niqabinki har ma tana ba da labari take cewa muna dage fiskokinmu dan a nuna maka niqabi ko muna dage fiskokinmu muna ta yin labbaika Allahumma labbaika idan muka zo kusa da maza sai mu mai da niqabinmu duk abin da Allah zai baka umarni ka rike shi hannu bibbiyu wallahi taimakon ka ake yi babu wanda aka rena sai abin da yake bude abu buɗaɗɗe shi ne ƙazami wani ya ba da misali yake cewa yanzu don allah minti da aka buɗe ƙudaje suka hau da mintin da yake rufe in yaro ne ma ya zo wanne zai ɗauka rufaffen nan zai ɗauka ya buɗe saboda shi ne mai tsafta to ke kin zama minti buɗaɗɗe duk ƙudaje suna hawa fiskan ki ya zama na kowa wasu ce to ai ita budurwa ce bata yi aure ba dama buɗe fiska ne zai kawo miki miji bude fiska ne zai kawo miki miji ni akwai gidan da na sani akwai yan mata da ba za su ga mutum shida ba wallahi ba a san su ma anguwan ba wallahi ba a san yan matan ba ubansu mai riko da addini mai mutunci amma in ba na manta ba a yanzu yarinya da ta rage a gidan yarinya ɗaya ce ba aurar da ita ba daga nisan duniya duk da ba sa fita in sun fita kuma suna da shiga ta mutunci amma haka Allah yake kawo mazajen aure kuma wallahi duk mazajen su na mutunci ne kun ga ina ta kalle kalle ku ina duba ɗaya daga cikin iyalaina da ta san gidan da ita muka yi wannan magana ko ta san gidan 'ya'yan gidan suna fita ba sa zuwa ko ina an san su wallahi ba a san su ba ga tanan wanda ta san gidan kullum kuma a rufe amma kuma Allah ya aurar da 'ya'yan gidan kaka kuma wallahi daga nisan duniya ake samun labarin gidan a zo ana layin auren 'ya'yan gidan saboda 'ya'yan mutunci ne yanzu ina jin saura yarinya ɗaya a gidan ko saura yarinya guda ɗaya tan sannan gida nawa kuma 'ya'yan da suke shigan rashin mutunci har akwai 'yar shekara arba'in ba a ce ba a ce duk wacce gaga ta yi shekara 40 35 ba ta yi aure ba don wannan ne a'a akwai jarrabawa ka iya samu wani ga duk mutuncin ga komai amma Allah ya jarabce ka akwai wannan amma wasu ba za ka samu akwai sababi an yi fitsarar ce yadda aka ga dama jikin an ki a mutunta shi to kowa ya ga jikin ki kan kowa ya me za a mutunta ki duk wanda zai zo ya ce ai na riga na gama ganin jikin ai jiki boyayye da ban san me aka boye a ciki ba shi nake so haka ya dace wannan abin da kakaninmu suke faɗa ɗin nan su ce wai tsaro ne ake faɗa ko mene kulle ko kulle to kulle ɗin nan da ake ba matar aure ake ba fa kadai har yara har yara saboda manya ne masu daraja ne masu girma masu kima ne yanzu akwai yarmu da na sani wallahi a anguwar ya ta ce a anguwar har aka yi aurenta wasu ba su san da ita ba ga uwarta can tana zaune sanda zan tafi egypt na ce ina so a turo ta ta zo ta zauna wajen maman abdallah baban hankalin sai tashi ya ce ba ta taba zuwa wani gida ta kwana ba ga uwarta can ta zo ta yi shekara a gidana ina egypt lokacin amma gidan sai kaga irin masu mutuncin da suke zuwa su aure a yin gidan waɗanda ba ku misali ne yanzu sai yana wallahi bakin gate din wallahi zan fita da wasu yara na kanana mata wallahi zan dawo da mota in na biyo ta baya sai in ce wai ni ina ne su ce ban sani ba wala sai na shigo kwanan shigan gate din alafat sai ce la mun iso alafat layin nan ba su san shi ba ka kare imansu ka kare mutuncinsu ka kare girmansu ubangiji kuma sai ya turo maka mazaje daga nesa kule su da ɓoye su shine Allah zai bayyana maka su bayyana su da ta hanyar da bata dace ba su fito ta hanyar da bata dace ba nan kuma Allah sai ya nisantar tunda ta saban Allah kake so sai an san 'ya'yanka kare musu mutunci ba laifi bane ka ce gidana akwai 'yan mata ba laifi bane ka faɗa amma 'yan matan da ba san su ba ba wanda zaka zubar musu da mutunci ba to saboda haka Allah subhanahu wataala wa man yushaqillah in dai kace saba wa Allah zaka yi ka saba wa manzon Allah fa inna Allah shadidu iqab Allah zai azabtar da kai tun daga ƴaƴanka ma a duniya ya hana su wayanda za su aura ka kibin Allah ya hana ka walwala kai hana ka jin dadi amma duk wanda zai bi Allah wallahi zai ji dadi bari muku tambaya guda daya dan Allah a wannan azumin duk sanda ka zo kai tarawih in ka koma gida wani irin dadi kake ji in ka yi azumi ka sha ruwa wani irin daɗi kake ji da rana ƙarfe sha biyu sai ka ji zuciyarka shaɗan sai zo cewa azumin nan kama zai ƙare ba ne ko ba haka ba ne amma kana shan ruwa sai ka ce allah kai mu gobe saboda bin allah na rantse muku da allah babu wanda zai saba wa allah kuma ya ji daɗi babu shi sai dai wanda zuciyarsa ta gama mutuwa ba shi da rabo amma kana saban Allah to kana shiga cikin kunci bacci ma wani ba zai iya ba bacci wani in yayi ƙarya guda ɗaya to ya shiga tashin hankali kenan kai ta jin kinji da ciwo da kunci saboda mutumin bawan Allah ne saban Allah ba shi da albarka to Allah subhanahu wataala ce ai sun shaqullah sun takura Allah sun saba wa Allah wa rasuluhu da manzon umma shaqillah duk wanda ya saba wa Allah da manzon sa fa inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin azaba ne na'am
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يكتشف ما أفاء الله ما قطعت من لينة باب وني ma qata'atun min linatin babu wani dibino bishiyar dibino guda daya da kuka sare aw taraktumuha qa'imatan ko kuka batta ma ba a sare ta ba ala usuliha tana kafe fa bi idnillah da izinin Allah kuka yi wannan an yi haka ne wali yukhziyal fasiqin dan a dan a tabar da fasikai fasikai a saka su cikin tabewa wannan duk mun yi bayanin sa aiko sai dai lokaci ba zai bar mu ba mu shiga wayannan ayoyi din sosai ina ga zamu dakata anan gobe zamu tashi aya ta biyar din nan ma qata'atun min linati zamu shiga madalta duk kun gane bayanin su ai yanzu in na fassara ma qata'atun min linati aw taraktum ala qa'imatin fa bi usuliha ala usuliha fa bi iznillah wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fa ma awjabtum alaihim min khailin wala rikabin duk da in Allah da gobe zamu yi bayanin su dalla dalla duk da cewa a farkon sura din mun fito da bayanansu Allah ya bada taufiki muna da dan sauran kamar minti biyu da za mu iya shigar da tambaya ɗaya ko biyu sabi ne ko na jiya ne? na jiya ne? wadda ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Allah ya kara wa rayuwa albarka amin Allah albarkaci rayuwar mu gaba daya a madadin 'yan hisba muna mika sakon ta'aziyya madadin 'yan hisba kenan da masallaci suna mika takon ta'aziyya na rashin da aka yi na malam usama kenan ko Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya masa rahama muna godiya da wannan ta'aziyya Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi na wannan fa wannan wai ne hukuncin wanda muniyar ka ne hukuncin wanda kuke aminai juna kuna shawara tare kuna yanke hukunci tare amma ita kuma sai tana cin dunduniyar ta wannan wai meye hukuncin aminiyarka kuna tare kuna shawari komai kina gaya mata sirrinta sirrinki tana gaya miki sirri amma tana cin dunduniyarka kai kana da zaton alkhairi ita ba da zaton alkhairi dole ne kun yi abu abokantakan dole sai an yi ki mata nasiha ki ja hankalinta duk wanda zaka masa alkhairi yazo yana cin yana so ya ga ka lalace ka samu matsala to ina gaya maki duk sirrin da kika gaya mata ma za ta je ta fasa wata ran za ta je ta faɗi sirrinki to da wannan in an mata nasiha aka nuna mata sharrin haka ana zama da amana ne ai kun ga da yahudiyan suka ci amanar manzon Allah kun ga sakamakon su to in mutum zai zo gurin kai ce Allah ma ina da shawari yanzu don Allah meye kaza meye kaza ina da kaza a kaza ka ban shawari sai ka ban shawari kai ma kana zuwa mu yi to da ni da kai fa amana ne in ka kuskura wata ran ka je ka faɗa wallahi ka ci amanarsa ka ci amanarsa na'am na'am wacce ce wannan wannan wai mahaifin su ya rasu ne an bar musu gado Mm.
to shine sai ta ari naira dubu ɗari biyu da hamsin a gado sai ta fara kasuwanci Mm.
sai mahaifiyarsu ta ce dole sai tana sakura wa kannin ta na bai kuɗin su ne duka wannan take cewa mahaifinsu ne ya rasu da ya rasu aka ba a raba gado ba ko ba a raba gado ba a cikin kudin gadon sai ta dauki aron naira dubu ɗari biyu da hamsin da hamsin tana sai ta je kawai tana kasuwanci tana yin kasuwanci tana juyawa sai mahaifiyar ta ce a baki isa ba baki isa ba kasuwa tana ba wa kannin ma wani abu dole in kin je kin kasuwanci kin dawo ki bawa kannanki wani abu to tana ba wai tana so ta ji ya ma abin yake ne yadda abin yake ya halatta kudin da na mutane ne da yawa misali yanzu wannan kudin a cikin kudin gado ya halatta a dauki wani kaso ai kasuwanci da shi amma da izinin kowa da izinin kowa magada wannan ya ce eh na amince na amince na amince na amince in akwai yaro kankani wakilin da yake wakiltar wannan yaron zai iya amincewa amma fa dukiyar marayu za a yi kasuwanci da ita da sunan mudaraba ne mudaraba me yake nufi da mudaraba yanzu kudin namu ne kuma a- wanda za a ba kudin a tabbata ta kware a kasuwancin ta san kasuwancin ba su su su bace menene su su su shine ta yi kasuwanci sau goma sha biyar duk kullun yana karewa jari abun to idan za ku dauka ku bata abun ma da ya faru ko abun ma dai faru kenan ku
dan daga baya to a tabbata wacce ta iya kasuwanci ne kun san wani Allah ya bashi hannun iya kasuwanci wani ko ƙasa ka bashi sai ya ci riba to in ta iya kasuwanci sai a bata duk sanda ta je ta sayar da kaya ta sayar da kaya a ƙarshen wata sai a duba riban nawa aka samu an samu riban dubu ɗari sai a raba riban uku ɗaya nata ɗaya na sauran 'yan uwan sai su yi sharing gaba ɗaya ma'ana ɗaya natan nan wannan haƙƙin aikinta ne ɗaya kuma da za a bayar kashi ɗayan nan shi kuma hadda ita a kason za a zo a kasa kowa gwargwadon yawan gadonsa sai a bashi ɗaya kuma kashi ɗaya sai a mai da shi cikin dukiya idan 250 ne kaga ya ƙaru da wajen 30 yanzu uwar kuɗi ta koma 280 wani wata sai ga uwar kuɗi ta koma wajen 300 irin yadda aka yi ittifaki kowa ya yadda ya halatta muna da irin wannan kasuwanci din muna ba da bashi muna ba da kuɗi za ka karɓi kuɗi ka je kana juyawa duk ƙarshen wata ka zo a yi lissafi a cire riba ka ba mu riba uwar kuɗi na hannunka muna irin wannan amma akwai dokoki akwai sharda akwai ƙa'idodi kar ki ga- ki kewayo ki ce ke ma al'afat foundation ta baki to ba ma al'afat foundation bane zakka da wakafi ne amma foundation muna da window da da muna da wannan window din muna yin sa da sunan taimako ne ma sai mu barki sai kin yi wata shida kina shan wahala muna ta karbe kudin muna ajiye ribar mu ke ma kina ajiya muna miki saving kuma karshe in an zo za a dawo da kudi sai mu ce wancan ma da ki- muka dauka a matsayin ribar mu duk mun baki kyauta to amma in muka faɗa mutane suka gaggane to dan kuma sai a yi ta abin da ba daidai ba Allah ya bada jagoranci wannan kuma shine yan masu- yan kasuwa abin da masu kudi ya dace suke yi ake ganin wanda jarinsu yake da matsala amma kuma sun iya kasuwanci a basu suke juya kuɗi ana raba riba a tsakani subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt ترب- تبارك ربنا وتعالي فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين